إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زال موضوعنا في كتاب في كتاب في في في قضية التوحيد ونحن في كتاب الأصول الثلاثة وفي مسائل الثلاثة وبينت مسألة الخلق اليوم سأتكلم في مسألة الرزق والحديث في في قضية الرزق حديث طويل جليل وقد جاء الدليل في على أن على أن الله هو الذي يرزقنا جاء هذا الدليل في آيات كثيرة من القرآن وسأذكر بعضها ومنها قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون أم لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وفي عبس فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وهدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وفي فاتر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الكرام أن قضية الرزق تشغل بال كل مخلوق على وجه العرض لكن المؤمن يعلم علم اليقين أن رزقه بيد الله تبارك وتعالى فهو يأخذ بالأسباب وهو على يقين أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمن مسبب الأسباب جل وعلا قال سبحانه وتعالى أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها أمين يا رب العالمين أموا مسلمي أتقيتي ganin har yanzu dai muna cikin bayani akan mas'ala ko maudu'i na tauhidi muna cikin usulul salasa wanda 'yan uwa bayan da darussa da dama da muka ɗauka a sati da ya gabata mun yi bayani akan dalili na halittar Allah subhanahu wataala ga dukkan bayi wanda ‘yan uwa so da yawa mukan ji magana tauhidi magana halittawa aiki kaza ‘yan uwa tauhidi na da kashi mu hada gida uku akwai tauhidin rububiya akwai na uluhiya akwai na asma'ul sifat in me yasa hikimar Allah subhanahu wataala ko a cikin Qur'ani zaka ga Allah yana shinhuda da tauhidi na rububiya don ya kawo bawa ga tauhidin uluhiya menene ka san me kaza me kaza me kaza me ma kaza kina mai wannan abun shi ke da haƙƙi ko shi kaɗai ke da haƙƙi ba da kowa ba wajen kaɗe tashi da bauta kenan tushe shimfiɗa ce yanwa bayan da mun ji bayanin yanwa yanda Allah cewa shi ne mahalicin kowa da komi yin halitta mu kaɗai yanwa idan mutum ya tsaya ya lura da ayoyi da aka ambata ko da dalilai da aka kawo na halittar Allah ga bayi wannan kaɗai zai sa ga mai hankali ya yi ƙoƙarin saddaƙawa mai ƙauya ga mai wannan iko wanda shi ne mahallicinka wanda ke da komi a kanka ƙudurar mai wannan aiki ya kamata mutum ya santa ta wannan hanyoyi na ayyuan alƙur'ani zai baka girma Allah a zuciyarka wanda ke girma Allah a zuciya shi ne zai ba Allah haƙƙin Allah kina wa mun ji bayanai da yawa kan ayoyin alƙur'ani wani ɗan wani zai ka gano hikimar Allah kan cewa ka san me kaza me kaza iya baka shu'urukin girman mai wannan aikin ɗan wannan duk kowa sai mai yawa da mai hankali muna magana mutum na adam yau za ka yanwa duniya ana karrama girmama wani a ce professor ne wani malam doktor ne ma specialist a kakun ya kware wajen sanin zuciya a wannan cardiolog ne ko wannan ya san magana bangaren huhu wannan bangaren ido wannan bangaren tumbi dan wadu wannan wata na'ura a cikin gaba daya zaka a yau a duniya wasu na bunƙawo ana karrama su dalilin sun san aikin na'ura kaza a jikinka shi wani zuciya ce tumbi ne oda duk wannan gaba daya ilimi ne ba karami ba wanda suna alfaharin yin wannan aikin kuma kuna karrama su kuna girma su ta inda ba ku gano ba girman mahalicin wannan aikin yan wa kowa sani duk kwarewar farfasar komai ya kai a ilimi kuna girma shi shi dai bayan zuciya a kurin gyaranta ne shi ma wata ran ya kasa gyarawa ka mutu in ƙoda ce a ƙwararre ne kuke karamawa ya san ƙoda ya san gyaran ƙoda kuma baka maganin ƙoda shi ma iya kallo ya ka mutu da tsaya bata aiki ya ga wadda wanda kuke karama ka ɗan ido ka ɗauka a jikinka wani ilimi ne abin alfahari abin a zo a gani to wani ma ba yi suke ba ba ɗaya mai yin ɗaya a ciki yau ido in ya mutu duk duniya ba mai yin sabo na shi haka zuciya ta mutu duk duniya ba yi maka haka ƙodar haka anta duk duniya ba wani mai ilimi ko wata ƙasa za ta maka wannan abin ɗaya wanda aka yi shi daga cikin wani ruwa wanda yake idan kama bai gani yawakin haka wannan yawa ya baka shigo da kin kasan lalle ya kamata bawa in ba ta'addanci ba haƙƙin Allah ne ka karrama shi ka girmama shi wani shi ne shi ne hikimar kawo maganar tuhudar rubiya ɗan waye muna maganar mun ji sati da ya gabata kan bayanin Allah halicce mu yanzu muna bayani to aya ce cikin sa'ala guda uku ya bace mu san cewa Allah shine khalaqana wa razaqana ya halicce mu ɗan wa halitta kadai ga mai hankali ya kamata mu ba Allah haƙin shi to Allah da ya yi mu kuma abin da muke rayuwa yau da kullum muke ci muke rayuwa bai bari ba a hannunmu da aka bari ba ma iyawa rayuwar makanta wancan kada ya wata baiwa ce to rayuwar mu ta da kullum ba wani abu da muka mallakarwa kanmu Allah dai wannan mahalicin gwani kuma shine mai ikon baka ci da sha wannan duka ƙari haukan ƙari shi imaninka dole sai ka ci na Allah sai ka sha na Allah dole da haka shine a wannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa shi mutane wai ba ku da hankali ba ku gani abinda kuke shibkawa a cikin ƙasa ka tona ka binne ka yari haka taka Allah ta shin wannan abu wai ku ne kuke tsoro da shi ko mu muke yi jawabi asan Allah ke yi ba ku kuke ba ku shiga da kanka shibka ka rama Allah Allah zai hikimar Allah cike huddo da wannan tsoro da wannan abin da ku shibka Allah ce inda muka so ko da zai iya hutawa ma amma ba tare da wani tsoro ko daya kurin zaman kara ne abinci kun ataka bai komai a cikin inda Allah so amma Allah ya mai abinci a ciki abincin ku a ciki Allah ya ce shin bayan ci ruwan da kuke sha ku ne kuka sabkar da ruwan daga sama ku muke yi wani jawabi Allah ne wani wata aya Allah ka cikin tabaraka Allah ka ce shin wai mutane kwaddara yau inda za a waye gari ruwa da kuke sha na saman ƙasa na tafki na ido yau inda zai ƙasa ƙasa ta zuge ruwanta ya ce manya a cikin bima'in ma'in wa zai kawo muku ruwa wanda ke gudu wanda za ku sha ku rayu babu har yau kidan ba mu da komai a ninmu cinmu shanmu ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala amma za a ci ni'imar Allah a sha ni'imar Allah amma amma Allah shi gantaka dan adam kenan wata aya Allah ke cewa dan adam ka tsaya nan ji hankali a jama'a ka diba wai abin da kake ci malata dan adam ka diba abin da kake ci ka rayu Allah ce wani abin da kike rayu Allah ce mu ne Allah ya magana ta izza Allah ce dai abin da kike ci ka rayu Allah ce mu muke sabkar da ruwan daga sama kuma idan ka binne Allah ke baka sakin tsaga ƙasa abinda ka danna ka shibka tsiro ya huto Allah ya komo wuri ga mai tauri ne wani an danna ba ƙasa ta ɓare abinda ka shibka ɗan ƙarami mai rauni amma zai ɓugo daga cikin ƙasa Allah ta shin wannan aiki na ɓare ƙasa da zuba da ruwan wa yake yi alli aikin Allah ne Allah ce bayan mun zo da wannan tsaron Allah ya ce za mu muka huddo muku da abinci fata alimantar habban da kayan abinci da kayan marmari kayan shakatawa duk wannan Allah ne cikin hikimar shi ke huddo da wannan abin da kuke shuka cikin ƙasa don ku ci ku rayu kai hatta da abincin dabbobin ku hatta da abincin dabbobi Allah ke tsarawa ku ci dabbal ku more ku ci abincin wanda Allah ce duk wannan Allah ce mata annaku duk wannan Allah ya yi ne don ya ji yadda ku daɗi ni'imar Allah ce kuke ci ku rayu ku ci ku sha domin duk duniya duk wani mai ilimi yau inda za a hori a rike ruwan duk duniya ba mai kawo muku abinci dole a mutu ana kallo dole a mutu amma yan wani mai yawa kenan jan hankali ne Allah ke mana wata ayyala ta ya ku mutane ku tsaya ku tuna ni'imomin Allah da muku wani yawan ibada ce ta Allah ka tsaya kurin ka zamna kai daya daga tuna Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza Allah ma kaza wanda zai baka sanin girman Allah mahalicci Allah ta ku tuna ni'imomin Allah da ya muku Allah ta washin hal min khaliqin ghayrullah shin kuna da wani mahalicci wanda ba Allah ba wanda ke ba ku arziki na ci da sha sama ko ƙasa akwai jawabi la illallah ba wani mai ba da ci ko sha da haka na mutum mai hankali dole bawa in ba mai taurin kai ba ya saddaka ya yarda da cewa Allah ya wajaba haƙƙi ne kama Allah biyayya kuma butulci mai kafirci kufur butulci shi ne kafirci kenan butulci ne bawa Allah ce ma kai kaza kai kaga a akwai naka ko ka ce baka yi kai kai kai zaka ji dadi wannan iya kauda da butulci ne ga bawa inda haka san da Allah ka san ni'imar Allah gare ka iko Allah kanka Allah ya dace Allah cancanta yayi ba ra'ayi bane ba ya kamata an kyauta ma Allah haƙƙi ne gare shi haƙƙi ne gare shi na mu bashi haƙƙin shi na Allah mu ba abin da yake so kama gama shi da kowa da abin da yake haƙƙin shi ne kan mu ba kowa sai shi mu taka wannan kenan ta wannan tunanin lura da wannan ayoyin ke baka shu'uri kin sanin girman Allah subhanahu wataala ɗan wacewa ga mu imanin mu hankali ya imani cewa arziki kenan a hannun Allah yake to amma dan adam kai naka kana sababi ne ka shibka gaje ka huta ka nema amma mai imani ya yarda wannan hutakka shimka waka kai kayi ne abin da aka dora maka ka bi sababi da Allah dora maka amma hakikanin al'amari mai badawa ko hanawa mai tsarawa mai azitawa mai tarautawa ka imani Allah shi ne amma kai kayi naka ka bar mu Allah saura yan wani shi ne rikta mu lura shi cikin tauhidi sanin tauhidin rububiyya sanin tauhidin rububiyya iya shin mai rububiyya Allah mahalicin kaza mai kaza mai kaza mai kaza aiki na Allah uluhiyya ke na rububiyya shike kai mu zuwa na uluhiyya shine kadaita Allah da hakkin shi da ibada dan wannan shine a takeice kowa sani in waye muna cikin wasu kwanaki na labari na mutuwar babban dan siyasa ɗan wa kullum da abin da yawa kana ga musulmi zaka dauke darasi a ciki kowa dole ka ji a radio a talabijin yan wahaya wannan bawon Allah da Allah mai cikawa darasi diyo zaka dauka na rayuwa yau yan muna jin wurin zama da yawa za a yi mulki kaza wasu na ci wasu na so su suna jira ta hada su ci kowa dai mutane kowa irin abin da ke hudi kan wannan rayuwa ta duniya kuma duka mahi yawa mahi yawa masu hankalin ma wannan abin na mulki shine a ga mutane imma nawa ya zo ko nawa ya rike ko nima in je duk akan wannan abin duniya ne so da yawa mutane sun tsaya kudin duniya kadai kamar ka zo don ita shi ne mutane mutane da yawa ga ɗan adam iya ta da hankalin shi iya hurhura wani lokaci kudin iya wa duniya rayuwai tunanin babu kamar an zo an kare na kudin kullum lissahin ka kudin kaza gobe za a yi kaza jibi wata kaza baɗuwar haka domin wani zama zama iya lissahi ma za ta transition ta turazan turazan ban turazan yake so zai shirya abin zai shirya na ban turazan kudin kamar kazo duniya kenan yanwa abin mamaki abin tausayi cikin rediyo ɗaya cikin makusantan ban Allah ɗaya cikin makusantan shi ta yi kwanan nan muka rabu da shi ya ban awa biyu da kaza mun tattauna iya nan iya wasu doki ma ni ne sabuwa da abin da aka yi wa a yanzu ake shirin wata sabuwa nijar sabuwa wadda za a yi waye har ma za a yi zaɓen gwamna har ma za a zaɓen gwamnoni za a zaɓen gwamnoni komi za a yi sabuwar nijar ya ce iya cikin dokimankin ya ce ma ina jira ya aiko mun dokimankin ya ji labarin ya mutu in wani ake duniya kun kamar an zo kenan kun shi kenan ƙare wallah ku halka masu cin ne masu jira ne wallah a halka wannan rayuwa ba a zo ba don a zamna kuma abin da ke gabanka kan mai hankali me a gabanka dole ka ta yi kasu kuma su dole ka ta yi me kai don gaba allah taimake mu